على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن على بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli baka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa a wannan yammaci na lahadi yau sha hudu ga watan ramadan bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1445 wanda ya dace da 24 ga watan uku hijiran miladiya 2024 ci gaba da karatu mana tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka na ihya'us sunna da ke nan unguwar fantami nan gina alhaji ibrahim aliyu mai zare a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe mana addu'a allahu subhanahu wa ta'ala ya kara wa wannan gari namu albarka idan ba manta ba muna cikin suratul kahaf jiya mun tsaya ƙarshen aya ta arba'in da nawa ne arama aya ta hamsin daidai haka ne muka ce yau za mu tashi akan wannan ayan kafin haka akwai tambayoyi kamar guda biyu mai tambaya na farko yana tambaya ne game da hukuncin an ɗaura aure an gama hidindimun biki wato za a kai ango ne ko wane ne sai aka yi accident sai zamto angon ya rasu to wannan matar shin za ta yi ta kaba ne ko za ta yi idda ko ba sai ta yi ba kun fahimci tambayar ko idan rubutun ne ma sai dai ne kokari na gane abin da yake nufi amma na yi shi ne kaman a dunkule shi ne sakon da yake isarwa an ɗaura aure an gama hidiman biki kafin a tare sai an goyi rasu amarin za ta yi ta kaba ne ko za ta yi idda kuma ba za ta yi komi ba to yadda yake a shari'a idan aka ce an ɗaura aure yanzu nan ko kuma ko ma wani lokaci kafin dai a tare ma'anan tarewa a musulunci malamai sun tattauna wasu na ganin rajihin kauli shine saduwa ya shiga tsakanin mace da namiji ina fata an gane to kafin a kai ga wannan sai ka saki mace to a wannan lokacin in an ɗaura aure mace ba ta tare ba aure ya mutu to ta ci rabin sadaki ne za a dawo maka da rabin sadaki kun gane wannan sakon shi da abin da Allah ce wani tsallaktumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح idan kun sake su min qabli an tamassuhunna kafin ku take su shine bahaushe ke cewa tarewa domin almassun ana nufin aljima dan Allah ya ce aula mastumun nisaa ina fata an gane falam tajidu ma an fatayammamu sa'idan tayyiba abdullahi bin abbas ya ce ai aula mastumun nisaa au jama'atumuhunna shine ma'anar la mastum din ƙur'ani ya zo da lafazin allamsu yana nufin saduwa to allah ce idan kun saki mata kafin ku tare da su sai ya zamto a wannan lokacin sun ci rabin sadaki shine fanisfu ma faradatum yace illa an yi afuna sai dai ko in kun yafi ko kuma sai dai in sun yafi su iyayen amana su ce kenan a bashi sadakin shi gaba daya rabin ma ba masu so aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah shine angon kenan domin shine alladhi bi yadihi uqdatun nikah dan miji ke da ikon saki shine wanda igiyan aure yake hannun shi Allah ce ko kuma wanda yake da igiyan auren yace ya yafi an fahimta to idan ba samu wani bangare da ya yafe ba za a raba sadakin biyu ne in sadaki dubu ɗari ne a dawo da dubu hamsin to kayan lefe fa da kayan tambaya da kudin na gani ina so na na gaisuwan iyaye duk shari'a ba ruwanta da wannan shi yasa ma ba a yi magana a kansu ba wannan al'ada ne ina fata an gane wannan sai a samu tattaunawa tsakanin ku ya al'ada ta gudana a kai ana dawo da shi ko za a dawo da shi ba an gane wannan abin da kyau wani ya ainihin shi neman auren ma ake ba kai ga an daura ba bai ma kai laifi ba sai aka samu matsala aka watse sai ce sai an biya shi abubuwan da ya kashe aka wannan rikici ne ai aka ce to wa yasa ka yi shikenan ita ma ta ta maka abin nan abincin sallah kai ma ka biya kajin da ka ci to duk waɗannan abubuwan al'ada ne ina fata an gane duk abu wanda al'ada nan shari'a ba ta sa baki a ciki sai dai in ya ci karo da shari'a amma duk abin da bai ci karo da shari'a ba shari'a ba ta magana a kai domin al'asuli shine wal asli fi adatina al ibaha in ji nasiru sa'adi cikin kawajil fiqhiyya asali al'ada shine halacci barin ba ku ta ka'ida wannan ku rike ta ɗaliban ilimi da kowa da kowa suka ce malaman usulu suka ce al'aslu fil ibadati at tahrim ko al man'u wal aslu fil adati al ibaha asali cikin ibada shine haramu hanawa asali bauta wa Allah ba a yi kun ji magana wani iri ko asali bauta wa Allah ba a yi asali al'ada kuma komai a yi haka za su faɗa su bar shi a dunkule su rikita ma kwakwalwa to abin da suke nufi shine asali Allah ba a bauta mishi sai da abin da shi ya ce a bauta mishi kun gane ko ba ka ƙirƙiro ibada ka bauta Allah da shi ba zai karɓa ba sai shi ne ya ce ka yi ta hanyar manzannin da ya aiko maka ina fata an gane amma yanzu mu taru mu kirkiro ta ibada mai kyau wanda ba ta da asali cikin shari'a kuma ba za a sama mata wani mahallin da za a tura ta ba bai halatta ba asali al'ada kuma komai halal ne sai inda shari'a ta zo ta ce banda wannan banda wannan banda wannan kun fahimci wani abin da kyau in shari'a ta yi shiru shi kenan ya zama halal shi yasa duk abin da Allah ya halatta za ka samu babu wani dalili karara a kai abin da ya haramta ake kawo dalili amma dama halacci asali shi ne to shi ba in aka ce komai sai an halatta ai ba zai yi ba ai asali shi ne a kawo hujjan kaza haramun ne inda aka yi shiru ya zama halal kenan kisa Allah ce la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum ina fata an gane wannan shine ka'ida to anan mataki na farko in aka saki mace bayan daurin aure ta ci rabin sadaki idan kuma mutuwa ta yi kafin a tare ta ci sadakin gaba daya kuma za ta yi taka ba za ta ci gado a ce an ɗaura aure tana gidansu ba a ma tare ba an goyi rasu hukuncin ta ɗaya ne da matan shi da ta yi shekara goma kun fahimci na abin da kyau wannan shi ne abin da ya tabbata a cikin hadisi daga abdullahi bin mas'ud allah ƙara masa yadda wata aka tambaye shi aka ce mutum ne ya auri mace ta rasu yana cikin jami'u tirmizi an ɗaura aure kafin a tare sai miji ya rasu mai hukunci sai ce tana da za ta yi ta kaba kuma za ta ci gado ina fata an gane sai wani sahabi ya tashi ya ce wannan abin da ka faɗa haka annabi ya hukunci a wata mata a ƙabilanmu shi ijtihadi bai yi abdullahi bin abbas ya ji daɗi farin ciki ijtihadin shi ya samu goyon bayan hadisi ina ji a masa tambayan ko to ƙarin bayani kuma shine sai aka ɗaura aure aka yi sadakin ajalan wanda ba a biya ba kuma ba a faɗi nawa za a biya ba ya halatta a ce an ɗaura aure sadaki bashi ina fata an gane kun sai yanzu sadakin ji malam kabir gombe ya ce akwai laƙadan akwai ajalan akwai kashadan akwai cakadan an gane ko lokacin kashiles aka samu wannan abu to abin da nake so na kai gare shi shine idan aka ci an ɗaura aure sadaki bashi ana irin wannan ana ta rikici a ce kai a samu da baban yarinyar da kila ko baban angon su samu wani limami a ɗaura auren nan mu kashe rikicin nan su yi bicin ɗin mutane kenan sadakin ma ba zauna an yanke nawa bane ba an yi wannan kuma sai angon ya rasu to ya za a yi to sai suka ce wala ha sadaqul misli sai a duba a al'adan garin nan mace kamar wannan mai kyawu irinta da ilimi irinta da tarbiyya da wane ne a al'ada nawa ake biyan sadaki sai a ce eh sadakin yana kai dubu ɗari da hamsin dubu ɗari biyu dubu ɗari to sai a bata sadakul misli sadakin ir- mata wanda yake tsaranta a wajen kyawu da daraja da kuma ilimi da tarbiyya ina fata an gane wannan shine hukuncin insha Allah sai tambaya na biyu yana tambaya na akan cewa wai a, annabi ya zuba wa kanshi ruwa lokacin azumi tura min tambaya aka yi haka ne ko tambayar misali ana zafin rana mutum ya sha zafin rana ya sha zafin rana ga kuma zafin najeriya duka suka haɗu wa ya halatta ya zuba wa kanshi ruwa amsan shi ne ya halatta amma kar ka ɗora kankara a kanka yana kashe mutum yana duk zafin da ake ka ɗora kankara a kai wanne yana kashe mutum kar ka yi babu kyau duk abin da ke kai ga illata mutum musulunci yana hanawa amma ka zuba ruwa a jik- kanka ko ka je ka kunna shawa ka ya ta zuba ko ka fada cikin kogi ko wani abu duk ya halatta ina fata an gane dalili kuma shine imamu malik ibn anas imamu darul hijira allah mishi rahama da imam ahmad ibn hanbal da abu dawud da nasa'i duk su roito hadisi da imamu abu abdullahi alhakim annai saburi a cikin almusadarar ala sahihaini duk sun roito cewar wani yake cewa wani sahabi ya ba shi labari cewar annabin rahama alaihi salatu wassalam ya zuba ruwa a kan shi da azumi saboda tsananin zafi da kishirwa ina fata an gane ya ce shi sahabin ya ce ya ga annabi da idon shi yana zuba ruwa a kan shi lokacin azumi ya ce min al'atashi saboda tsananin kishirwa walharri da kuma zafi to a ƙarƙashin wannan imamun nawawi allah ƙara mishi rahama muhiddin abu zakariya a cikin almujmu sharhu muhazzab ya kawo halaccin mutum ya shiga cikin ruwa ko ya zuba ruwa a kan shi kowa ne duka a lokacin azumi insha Allah sai a ta zubawa kenan Allah ya sa mu dace akwai wanda rubuto takarda da aka bani ita yanzu a waje ya yi addu'a Allahumma amin wa jazakumullahu khairan ahabbaka Allahu alladhi ahabbtani min ajli za mu tashi akan aya ta 50 insha Allah mai Allah ya ce وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa iz qulna lil mala'ika ba su labarin lokacin da muka gaya wa mala'iku malamai suka ce mala'iku Allah ya gaya musu wannan abun har sau biyu kafin halitta annabi Adam ya ba su labari kuma ya ce in na halicce shi za ku je ku gaida shi kuma sa sujjada bayan ya halicce shi kuma ya sanar da suna kammala halittar shi ku je ku gaishe shi kuma sa sujjada ƙarin bayani shi na je da bumi ba da aka gama halitta annabi adam ana hura masa rai abin da ya fara shi ne atishawa ya tabbata a hadisi da ya atishawa allah sai masa ilhama sai ce ya ce alhamdulillah ina fata an gane sai ya furta wannan kalma mala'iku suka ce da shi yarhamukallah an gane ko to sai allah ya ce da shi ga can taron mala'ikun nan suna zaune ka je ka gaishe su abinda za ka gaishe su da shi da abinda za su amsa maka da shi ita ce gaisuwar al'ummanka har zuwa tashin kiyama ‘ya'yanka da jikokinka yana zuwa allah masa ilhama sai ce assalamu alaikum ina fata an gane suka ce da shi wa alaikum salam wa rahmatullah shi yasa wannan ke nuna cewa wannan ita ce gaisuwan musulmai babu gaisuwa sama da wannan yan aljanna ma ita ce gaisuwansu ina fata an gane sai Allah yake cewa illa qilan salaman salama ba abinda zaka je aljanna sai assalamu alaikum assalamu alaikum shine illa kilan salaman salama salamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar salamu alaikum tibtum fadkhuluha khalidin duk wani yana nuna cewa yan aljanna kawai sallama za su yi ta yi Allah ya ce usjudu li adam ku yi sujjada ga annabi adam je mun yi magana malamai sun yi magana uku haka ne ko da waɗanda suka ce ai gaisuwa ake nufi kawai su je su gaida shi da waɗanda suka ce sujjada ne amma annabi adamu alƙibla ne ba shi ake wa sujjadan ba da malaman da suka ce sujjada ne na sawa a goshi kuma shi ake yi wa wanda shine abin da ibn uthaymin ya rajjaha cikin tafsiri shi kuma kawo dalilai na ilimi da na hankali wanda kuma akai muke insha Allah duk abin da yake haramun ne in Allah ya halatta ya halatta yi shi ya haramta to an yi amendment ko ba haka ba misali ya bada misali da annabi Ibrahim da aka ce yanka dan shi ka yanka dan ka halal ne haramun ne ko kafiri ne ka yanka shi haramun ne amma tun da Allah ne ya umarni ka yanka shi shi kuma ya gaya wa ɗan Allah fa ya ce na yanka ka ya ce baba bismillah da imani da imani sun haɗu kenan ayin kai ne sai bauchi ko jos ba to saboda haka annabi ibrahim ya kwantar da ɗan shi zai yanka a lokacin me yake yana zartar da umarnin ubangiji haramun ɗin ta zamo ɗa'a ga Allah a lokaci yasa su ba mala'ikun sujjada suka sa a goshi a ƙasa saboda suna zartar da umarnin ubangiji tun daga kan shi kuma aka soke wannan hukunci haramun ne aiwa kowa sujjada a duniya a lokacin da annabi ya aika abu zarar gifari ƙasan yamen da shi da wasu daga cikin sahabbai imamu ali yana ciki da suka je abu zari da ya dawo madina suna haɗuwa da annabi a fiskakil madina a cikin kama a wani layi kawai sai zube har ƙasa zai gaida annabi annabi ce wannan fa daga na sabon al'ada haka yace tashi yace ai da naje kasan Yemen a Yemen na ga haka suke gaida manya manyan mutanen su da shugabannin addini da shugabanni masu mulki har ƙasa ake zube musu a gaida su mai annabi yace da Abu Zarar Gifari sai shi Abu Zarar yace to a duniya babu wanda ya fika kai ya kamata aiwa haka annabi yace law kuntu amura ahadin an yasjuda li ahadin la'amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha yace za zan umarni wani ya wani sujjada da na ce mace ta yi sujjada ga mijinta kice amma ba a yi wa kowa sujjada sai Allah mu rike wannan ka'ida ce an fahimci wannan abin da kyau sannan akwai wani abu da ake ce masa al-ibahatul asliya da ɗazu ya kamata na kawo a wajen maganar zuba ruwa ga mai azumi akwai al'ibahatul asliya da nake magana ababen da ba sa bukatan dalili a shari'a malamai suka ce ibahatul asliya shine asali ga komai halal sai an samu abin da ya haramta shi ta akwai wani malami sai yake cewa in kun ce kar a yi kaza annabi bai yi ba kaza annabi bai yi ba to inda haka ne annabi ya ci kosai ne ko annabi ya ci dan wake kun gane wannan abin da kyau yana ka hujja da wannan abin kayan da muke sa wannan annabi ya sa irin shi bai saka ba annabi bai hau mota ba bai hau jirgin sama ba duk wannan to sai a ce da kai wannan abin ibada ne ba ibada ba ne ba mu muna magana kan ibada ibada ne ke bukatan dalili annabi ya yi ko bai yi ba amma abu na al'ada ba ka bukatan annabi ya yi ko bai yi ba dama ba al'adan kuɗe da shi ba kasansu daban naka daban shi yasa tun yana rayuwa kayan da annabi ke sawa a madina ba shi ake sawa a wani gari ba ko ba haka ba to shi sa wajen abinci wurin sutura wurin gida wurin abubuwan rayuwa baka bukatar a ce wani iri annabi yi ina fata an fanci abin da kyau yanzu bari ba ku wani misali in aka ce ga wani mutum daga arawa zai zo fantami su su biyu kai ɗaya sai ya hau raƙumi ɗaya kuma ya hau mota wanne ne ya sunna a cikinsu ba wanda ya sunna a cikinsu ina fata an gane da hawa raƙumin da hawa mota da hawa doki da hawa mashin duka ba sunna bane ba al'ada ne ina fata an gane idan kana da kuɗi ka hau mota baka da kuɗi ka hau mashin mashin ma akwai haiju akwai jincan akwai ko ba haka ba akwai keke akwai silifas ta ka sayyada dukkan su ba wanda yake sunna ne ku gane wani abin da kyau to sai wannan ya hau raƙumi saboda irin shi annabi ya hau wannan kuma ya hau mota ɗaya sai ya taho masallacin kofan sarkin fantami ɗaya ya zo stadium ɗin fantami kallon bol wanne zai samu lada a cikinsu wanda ya je masallaci ana wa'azi ko ana karatu ko ba haka ba dan wannan ya haura kumi kawai sai Allah ba shi lada to ku gane abu idan al'ada ne ba a bukatan wa wanne ne sunna wanne ne bidiya ita bidiya tana shiga cikin ibada ne kawai amma cikin rayuwa ba ta shiga kisa duk abin da za ka yi na rayuwa matukar ba bai ci karo da wani abu da Allah ya hana ba to wannan ya halatta an fahimci wani abin da kyau kayan da za ka sa duk wanda ka sa ya halatta as long as baka sa wanda musulunci ya hana ba kamar mai alhariri haramun ne ka sa alharir haramun ne namiji ya sanya zinari ko a agogon zinare ko ya sunan shi wannan alkhatim zobe ko zobe na zinare ko hulan zinare ko takalmin zinare duk haramun ne ga namiji amma ga mace ya halatta bisa kauli rajihi imam albani ne suka ce bai halatta ba an fanci wani abin da kyau amma manya-manyan malamai su ibini bas da su ibini uthaymin da sauransu duka sun saba wannan fatawar insha Allah sannan ƙarin bayani game da wannan duk kayan da zaka sa ya zamto bai saba wa shari'a ba kar ka sa kayan da yake ya fitar da tsarici kai da zamo kayan ka na jan ƙasa kai da ire-iren waɗannan su shari'a kawai ke takawa birki an gane ko amma a cewa sai ka sa kala kaza ko ka sa jallabiya da jallabiya da shadda duk babu sunna a ciki duk wanda ka sa sunan shi kaya kun fahimci wannan abin da kyau da wanda ya rawani da wanda ya sa hula an fahimci wannan abin da kyau da wannan abun yan saudiyan nan mai ya sunan shi makawuya duka dama ce kawai ke sa cewa wai rawani ma sunna ne a ta rigima da waɗansu malamai dole za ka yi wazi ka yi rawani Allah sauwake Allah ji malam Jafar ya ce babu wani dalili akan wannan abu kuma wannan shine zance mafi inganci Allah sa mu dace yace sai duk mala'iku suke sujjada illa iblis kana min al-jinni fa fasaka an amr rabbih iblis ya ki yin sujjada saboda ya kasance daga cikin aljanu yayi fasikanci dangane da umarnin ubangiji shi akwai tarihin da ake barawa shedan mala'ika ne shine ma shugaban mala'iku wani babban malami ne duka wannan tarihin ƙarya ne an fahimci wani abin da kyau hatta ibn kasir ya kawo a cikin tafsirin cewa shedan yana cikin ashraful mala'ika kuma ya kasance mai gadin aljanna duk wannan muhammadu bayyumi ya ce wannan bai inganta ba an gane ko shedan dama can ba mala'ika ba ne ba kawai ya dai zauna ne a cikin mala'iku sai allah ce a fatattakhidunahu wa zurriyatahu awliya yace yanzu shin ko mutane za ku riki shaidan da zuriyan shi a matsayin abun kauna min duni ba ni ba ku kyale ni wahum lakum adu alhali shaidan makiyin ku ne mai bayyana kuma adawa a nan da yace afatattakhidunahu shin za ku riki shaidan wa zurriyatahu da zuri'an shi to shaidan yana da mata da yaya menene ma'anar zuriya in ce zuri'arka ‘ya'yanka da jikokinka haka ne ko to a nan wani daga cikin salaf wani ya tambaye shi magabata ya ce wasu shaɗan yana da mata kuma mai sunanta ya ce wallahi ban je ɗaurin auren ba shi kenan ya huta to in ma yana da mata ina ruwanka da ita an gane ko akwai abin da sanin shi ma bai da wani amfani rashin sanin shi ko baya cutarwa Allah da ya ce wa zurriyatahu da zuri'an shi ila 'ya'yan shi ne kila jama'an shi ne min duniyahum lakum adu Allah ce bi'sa na badala tir da wannan canjin da azzalumai suka yi na riƙon shaidan a matsayin abun kauna su kyale Allah Allah kuma ya ce wala taghurrannakum alhayatud dunya yace inna wa'dallahi haqqun ku sani alƙawarin Allah gaske ne fala taghurrannakum alhayatud dunya kan rayuwar duniya ta ruɗe ku wala yaghurrannakum billahi algarur kada mai ruɗi shaidan ya ruɗe ku yace inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa lalle shaydan abokin adawan ku ne makiyin ku ne ku rike shi a matsayin makiyi abokin adawa yace inna ma yada wa hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir abun sani kadai shaydan yana kiran tawagan shi da jama'an shi da kungiyan shi ne dan su zamo daga cikin yan wuta Allah ya kiyaye sai Allah ya ce
ما السماوات والأرض ولا
ya Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki yana cewa ma ashhadtuhum khalaqas samawati wal ard su fa waɗannan gumakan da duk waɗanda ake bauta wanda ba Allah ba ban gayyace su ba lokacin da zan halarci sammai da kasai shine ma ashhadtuhum ai ban halarto da su ba domin kalmar shahida tana ɗaukan halarta ina fata an gane ke sa Allah ce faman shahida minkum shahara falyasumhu ai wanda ya halarci watan ya azumce shi ina fata an gane to nan ma shattuhum ai ban halarto da su ba bi ma'ana ban gayyace su ba ban inviting din su ba khalqa samawati wal ard lokacin da nake halittar samai da kasai wala khalqa anfusihim basu ma ban ma gayyace su lokacin da zan halicci kawunan su ba wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda wa ma kuntu Allah ce da dai barriki masu batarwa aduda a matsayin mataimaka ba al'adud shine al'aun al'awan waɗanda suka taimaka wa Allah wajen halittar sama da ƙasa bi ma'ana waɗannan gumakan da ake bautawa da duk waɗanda ake kira wanda ba Allah ba Allah ya ce na farko ban gayyace su ba halittar samai da ƙasai ban kuma gayyace su ma halittar kawunan su ba kawai sun farka ne sun gansu ga suna a halicce sannan kuma wa ma kuntum muttakhidhal mudillina da ɗai ban riki masu ɓatarwa ba adudan a matsayin mataimaka ya ƙula ibn kathir ibn kathir yake cewa haula illazina ittakhadtumuhum awliya min duni waɗannan da kuka rika a matsayin ababen ƙauna wanda ba ni ba in ji Allah abidun amsalukum su ma fa bayin Allah ne kamar ku la na shay'an ba sa mallakan komai wala ashhad wala ashhadtuhum khalqi lis samawati wal ard ban kuma gayyace su halitta ta ba na sammai da ƙasai wala kanu id zaka maujudin sannan a lokacin da ne kuma ba sa wulin ba su halarci wannan halittan ba ya ƙulu ta'ala anal mustaqillu bi khalqil ashiya'i kulliha ni ne nake da istiqlali ni kadai tallin tal na halicci komai wa mudabbirha kuma ni nake jujjuya su duk wani abin da ke duniya Allah ke juya shi kuma dole kai wa Allah da'a kana so ko baka so wanda yafi kowa kafirci yana yi wa Allah da'a ya sani ko bai sani ba kisa Allah ce a faghairar lahi ya bagun walahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan yace shin wani Allah kuke nema bayan walahu aslama a gare shi ne miƙa wuya man fi samawati duk wanda ke cikin ƙasa walar da duk wanda ke cikin ƙasa taw'an yana mai da'a au karhan ko kuma a dole ko da son shi na neman lada ko kuma ba da neman lada ba kamanya dolen ka ne idan rana ta gabar inuwan ka koma yamma ka isa ka hana ta idan rana ta koma yamma dole inuwan ka ta koma gabar ka isa ka hana dau an aukar han kenan dole Allah ya sama bacci kuma ka je kai bacci baka isa ka ce ba Allah ba zan yi baccin ba wannan ma yi wa Allah da'a ne dole dole kuma ka ji yunwa ka ci abinci dole ka ji kishirwa ka sha ruwa dole ka shaƙi iskan da ke kaɗawa kuma dole ka shiga banɗaki ko ba haka ba wannan shine asalin dole a cewa mijin iya baba kenan an gane ko to wannan yi wa Allah ɗa'a ne kana so ko baka so dole a yi zafi ka ji zafi kuma dole a yi sanyi ka ji sanyi ka ɗauki matakin kare kanka shine tsawon wa karhan kenan dole a yi wa Allah ɗa'a ana so ko ba a so to shine Allah yake cewa shi kadai ke jujjuya komai laisa ma'i fi zalika sharikun bani da abokin tarayya cikin wannan wala wazirun ko mataimaki wala mushir ko abokin shawara wala nazir ko wani mai ainihin kamanceceniya da ni kama kala ta'ala Allah madaukaki ya ce qul du allazina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihima min shirkin wama lahum minhum min dhahir ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير yace kulka ce da su ya kai wannan annabi mai girma kulidu allazina za'amtum min dunila ku kira wanda kuka raya wanda ba Allah ba sai ce ku sani la yamlikuna mithqala dharrati ba sa mallakan koda daidai da kwayan zarra fis samawati wala fil a sama ne ko a ƙasa yace wa malahum fihi ma min shirkin kuma ba sa tarayya da Allah wurin mallakan wannan abu ba wanda ke tarayya da Allah wajen mallakan abin da ke cikin sama da ƙasa wa ma lahum minhum min zahir Allah ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la babu wanda yake da ikon yin ceto ranar gobe kiyama sai da izinin Allah shi yasa kar ka taba yadda wai akwai wanda zai cece ka ran gobe kiyama ina fata an gane wanda zai yi ceto kowaye sai Allah fa ya bashi izini kuma in ya bashi izinin ba zai ceci wanda ya ga dama bane ba Allah ce wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi izini dole sai wanda Allah ya yarda da shi yace ka cece shi ke ce sai sa ai ce illa man adana lahu rahmanu wa radiya lahu qawla dole akwai izinin Allah kuma ya wanda zaka ceton Allah ya yarda da shi dan haka ne sai ka je ka ceci kafiri ko ba haka bane ba akwai wanda ce shi aka bashi ceto kun san wanda zai ceta Nelson Mandela wai Nelson Mandela na South Africa kuma shi faɗan Najeriya ne tsabar iya yi tsabar iya yi ina ruwanka da South Africa ka ceci makwabtanka mana to shi ceton ba wai ganin damanka ba ne ba a sai Allah ya yarda ma da wanda zaka ceta ne an fahimci wani abin da kyau to shi sa kowaye a duniya wallahi ranar gobe kiyama annabawa fa suna nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake annabi nuhu annabi ibrahim da musa da isa ulul azmi minar rusul wanda Allah ce fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul duk da haka fa za a ji su ci a yau kan kowa ta kan shi manzan Allah da kan shi in aka je din ba zai bugi kirji ba ne eh bari in je in fidda su a zai je nemi izinin Allah ne ya ce zan je gaban ubangiji a fadan shi na faɗi ya ce akwai kalmomin da zan masa na kirari da roƙo a yanzu nan nima ban san su ba a ranar Allah zai kimtsa min su in dinga furta su kawai sallallahu alaihi wasallam dan gatan Allah kenan to idan annabi da kanshi yana tsoro ya ce wa fatima salini ma shi ici tambayi ni duk abin da kike so ragobe kiyama wallahi kowa ta kan shi to waye zai iya ceton ka a duniya babu shi ki sa karka taba yadda wani ya ainihin maka wasu dabaru ya ce wai shi yana da izinin ceto wannan ba gaskiya ba ne ba an gane ko kawai abin da za a yi shine ka nemi ceton manzan Allah alaihi salatu wassalam dan zai yi babban ceto a shafa'atul kubra babban ceto kenan wanda lokacin da an shiga tanshin a filin kiyama Allah kuma ya manta da kowa shekara arba'in bai kula mutane ba alatsi ga zafin rana annabi ya ce gumi ya zubo wa mutane akwai wanda gumi ya kawo mishi idon sawu wani ya kawo mishi gwiwa wani ya kawo mishi ainihin ugu wani ya zo ciki wani ya zo kirji wani ya zo wuya wani ma ya haɗe shi gumin da ke zuba a jikin mutum kawai kuma a lokacin ba wanda ya isa ya ɗaga yatsa Allah kuma ya manta da kowa amma annabi suna can a inuwa al'arshi Allah sa muna wurin to a lokacin idan bala'i ya yi bala'i za a ce kai a ji a roƙi Allah ya haƙuri mana yan wuta za su ce in ma wutan ne a kai mu wannan bala'in ya isa haka a lokacin manzo Allah kaɗai fa zai je wurin Allah annabi ibrahim kanshi yana tsoro ba zai je ba kuma dan Allah wani malami ne zai je dan girman Allah duk duniya wallahi ba malamin da ya isa dan ɗariƙa ne dan izala ne dan salafiya ne in yace zai je ƙarya yake wallahi kar ma ka yadda bai gaya ma gaskiya ba an gane ko ko dan menene shi annabi muhammad shi kaɗai ne alaihi salatu wasalam zai shafa'atul kubra ya je roƙi Allah ya Allah ai hisabi kowa ya gaji sujjada fa zai faina roƙon Allah Allah ce irfa ra'sak daga kanka yace is'al tuta washfa tushaffa tambayi duk abin da kake so a baka nemi ceton za a bayar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam to shine Allah yake cewa babu wanda ke mallakan ceto a wannan rana sai shi shi kadai zai yi ceto kuma duk waɗanda aka rika matsayin ababen bauta ba da su aka halicci sama da ƙasa ba ba su halicci kawunansu ba ba a gayyace su lokacin halittan ba wa ma kuntu muttakhizal mudallina aduda Allah ce ban rike su a matsayin aduda mataimaka ba a lokacin da zan yi halitta sai Allah ya ce mi ويوم يقول نادوا شركاء فدعوهم Mm.
فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا Mm.
ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها Mm.
فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا Allah ce wa yau mai ƙolo nadu a ranar da Allah zai ce nadu ya ku mushirkai ya ku kafurai nadu shuraka'iya ku kira abokan tarayyan nawa alladhina za'amtu wanda ku kuka, kuka raya kuka ce ai abokan tarayyan Allah ne shine ma'anan ayar Allah ce shuraka'i yana musu gatsali ne yace ku kira shuraka'iyal ladina za'amtum abokan tarayyan nawa da ku kuka rai cewa abokan tarayya na ne su ma alloli ne sai su dauka ai kamar Allah yana cewa su kira su ne a daidaita sai fada'ahum sai su kira su kuma saboda wawanci an gane ko Allah ce falam yasjibu lahu ba za su yi amsa musu ba su kira duk wanda zai kira a kira annabi isa ba zai amsa ba a kira uzairu ba zai amsa ba a kira gumaka ba za su amsa ba a kira duk wanda za a kira ba wanda zai yi amsa ba duk wanda kake tunanin wa zai cece ka a ranar ka kira shi shi ma ta kan shi shine falam yastajibu lahum Allah ce zalikumul zalikumullahu rabbukum lahul mulk والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم haka ne ko sai ce me wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbiuka mithlu khabir Allah ce zalikumullahu rabbukum wancan shine Allah ubangijinku wanda aka baku labari a bayyulijil laila an gane ko sai ce lahul mulk mulki gaba ɗaya nashi ne ya ce wallazi na tada'una min dunihi ma yamlikuna min kitimir waɗanda kuke kira koma bayan shi ba sa mallakan koda ledan da ke bawon dabino ledan da ke bawon- ke bayan ƙwallon dabino ba sa mallakan koda wannan ya ce in tada'uhum inda ma za ku kira su ɗin la yasma'u du'a'ukum ba za su ji kiran ba walau sami'u kaddara ma za su ji masajabu lakum yace kuma wa yawmal qiyamati ran tashin kiyama yakfuruna bi shirkikum za su kafirce wa shirka su ce mu ba ruwan mu Allah ce wala yunabbiuka mithlu khabir wa zai baka labari irin na khabiru wanda shine Allah mai bada labari a karkashin wannan Allah ce falam yasajibu lahum ba za su amsa musu ba waja'alna bainahum mawbiqa yasa Allah ce wa man adallu mimman yad'u da min dunillahi man la yasajibu lahu ila yawmil qiyamah hum an du'aihim ghafilun ba wanda yafi wawanci da bata irin wanda zai kira wanda ba Allah ba kuma ba zai iya amsa mishi ba kai ta kira har ran tashin kiyama shi yasa ce lahu da'watul haq da'awa ta gaskiya ta Allah ce shi kadai wallazina yad'una min dunillahi ko sai ce me la yasjibuna lahum bi shay'in illa ka basita kafaihi ila al-ma liyabluga fa wa ma huwa wa ma du'aul kafirina illa fi dalal Allah kenan ya buga misali wai waɗanda kuke kira fa misali mutum ne je gaba rijiya tsaya yana jin kishirwa ruwa fito ka shiga bakina zai fito har abada yace duk wanda zaka kira ba Allah ba kaman wannan misalin ne kaman mai jin kishirwa ne yana kiran ruwa ya zo ya shiga baki shi Allah ya ce wa ja'alna bainahum mawbiqa za mu sanya wani ainihin mawbiq Mal- Abdullahi bin Abbas ya ce shine halaka da katada wasu malamai suka ce mawbiq din nan wani kwari ne a jahannama mai zurfin tsiya shi ake sawa tsakanin ainihin mutanen kirki da mutanen da suka bata Allah ya ce wamtazul yawma أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم الله زي أواري ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ran tashin kiyama za a rabu gida biyu fa amman ladhina amanu wa amilus salihati fahum fi rawdatin yukhbarun wa amman ladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله hina tumsuna hina tusbihun Allah ya ce waɗanda suka yi imani kan suna aljanna waɗanda suka kafirce suka karyata ayoyinmu da haɗuwa da kiyama suna halarce a cikin azaba to wannan duk iya nuna mana cewa ran tashin kiyama ne za a ware masu tauhidi su yi nan wanda ba su da tauhidi su yi nan fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim dalala fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir Allah sa muna cikin hannun dama yasa Allah ce wa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati Allah ya riga ya raba Allah sa muna cikin ashabul mash'ama muna cikin ashabul maimana astaghfirullah Allah ya ce wa ja'ala bainahum mawbika anan mawbik shine kwari da ke tsakanin masu tauhidi da mushrikai sai Allah ya ce wa al mujrimuna nara masu aikin sabo za su gauta ƙiri-ƙiri ƙiri da musu a wannan lokacin fazannu he su yi me he su yi zato ko tsammani ko wannan fassarar kuskure ne he su samu ya ƙini tabbas annahum waƙe uha ina fata an gane zanna a ƙur'ani yana zuwa da ma'anan ya ƙini allah ce wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha ataha amruna laylan aw naharan فجعلنا حصيدا كأن لم تكن بالأمس يتي وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا الله ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم kaga wa zannu suka samu yaƙini tabbas Allah malja min Allah illa ilai ba wurin guduwa sai wurin Allah to shine wa zannu anan suka samu yaƙini tabbas annahum waqi'uha wutan nan fa shiganta za su Allah ce walam yajidu anha masrifa suka ga babu wani wurin buya babu wata mafaka kwanan su ya riga ya kare sun shiga hannu shine masrifa akwai masrifa akwai manas akwai mahis akwai wazar duk qur'ani ya zo da shi Allah ke cewa fana dawu wala tahina manas yace kalla la wazar ila rabbika yawma idhi lil mustaqar duk yana nufin wurin buya an gane ko sannan kuma yace wala yajiduna anha mahisa duka wurin buya ake nufi haka nan ma wala yajidu anha masrifa duk ma'anan su daya babu wurin buya ran tashin kiyama babu inda zaka je ka labe ka ce ba za a ganka ba to shine anan kafirai sun samu yaqini cewa tabbas za su shiga wuta Allah kuma ya ce laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka yace laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum tas'umun babu sarki ba fadawa babu gwamna ba yan security babu ce protocol ba kowa ba malami ba muridai ba shehi ba waliyi ba mai kuɗi ba yan fada ba magulmata an gane ko kowa laƙar takatta a bayanakun duk wata alaƙa ta yanki ba abin da zai kwace ka sai aikinka tauhidinka mai kyau shi kaɗai zai kwace ka duk mulkin da kake ji da shi da masu zuga ka ranka ya daɗe kai ne fa executive duk wanda ka taka ya taku dan me zaka bada arena ka ran tashin kiyama Allah ba za ka gansu ba kowa ta kan shi yake kar ma ka bari su zurma ka ka ci mutunci masu mutunci ina fata an gane Allah ya ce laqad taqatta bainakum wa dhalla ankum ma kuntum tas'umun ke sa Allah ya ce wa yawma yunadihim fa yaqulu ayru shirka'i alladhina kuntum tas'umun wa naza'na min kulli ummatin shahidan fa qulna hatu burhanakum fa'alimu anna al-haqqa lillah wa dhalla anhum ma kanu yaftarun ran tashin kiyama Allah zai ce ina mushrikan naku ina abin da kuke bauta wanda ba ni ba ina abin da kuka rike kuna ga zai cece ku ku zo da shi ya taimaka muku mana hatu burhanakum fa'alimu a ranar za su gane annal haqqa lillahi gaskiya kadai a wurin Allah yake Allah shi kadai ne gaske domin Allah kanshi sunan shi alhaqu ina fata an gane yace yawma idhin yuwaffihim Allahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna anna Allah huwal haqqul mubin to shi yasa Allah yake cewa ranan walam yajidu anha masrifa babu wajen buya sai wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka samu na cikin waɗanda za ka ɓoye sai Allah ya ce mi ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا akwai hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam cikin ruwayan Ahmad ibn Hanbal a Musnad da Imam Tirmidhi daga Abdullah bin Amr bin As Abdullah bin Amr bin As yana cikin sahabban na masu ruwayan hadisi da yawa wanda shine yayi takara da Abu Huraira wajen ruwayan hadisi Abu Huraira shi bai iya rubutu ba bi ma'ana bai kware wajen rubutu ba shi kuma Abdullah bin Amr bin As ya kware wajen rubutu da ya ji hadisi sai ya je ya rubuta Abu Huraira kuma sai da ya ta haddacewa ya ga kai wannan fa ya tsere mishi ya haddace ya rubuta sai ya je ya gaya manzan Allah ya ce ya rasulullah gafa abdullahi ka san abu hurairah ya rasu ne very late kusan karshe karshen rayuwar manzan Allah sallallahu musulunta nashi kuma ya zama alkhairi ga musulunci a tashin kiyama a lokacin da ya musulunta ya ce annabi ya ce me kake so ya ce kamin addu'a Allah sa mahaifiyata ma ta musulunta ce kawai shine abin da yake so kamin addu'a Allah sa mahaifiyata ta musulunta tunda babana ya rasu kun san me annabi ya ce allahumma hadi umma abi huraira shi kadai allahumma hadi umma abi huraira ya allah ka shiri uwar abu huraira mahaifiyar shi abu huraira yana zaune "Ya- ai addu'a mu ya rasulullahi ta an yi addu'a an gama yi yana jira a ce ya ladifu kafa 500 ya hadi 700 kalma ɗaya tak annabi yi annabi ya ce an gama addu'a yana komawa gida ya samu ta musulunta yana zuwa ta ce tuni hannu ma na shiga addinin nau Allah ya shirye ta abu hurera Allah ƙara masa yarda ya fi kowane sahabi haddace hadisai da yawa ya haddace hadisi sama da dubu biyar shi kaɗai ya ce ya rasulallahi ga matsalar da nake da shi ina jin hadisai na haddace wani ya gudu wani ya zauna ga abdullahi bin amr bin ashe kuma yana rubutawa ya ce je ka ɗauko mayafin da kake rufuwa da shi za ka yi bacci asalin maganin hadda kenan an gane ko annabi ya ce shimfiɗa shimfiɗa shi annabi ya addu'a ka ce ɗauka ka tafi ka je ka rufu da shi in za ka kwanta ya ce tun ranar duk abin da na ji na haddace shi ko hira ake zai maimaita ma duk abin da ka faɗa yadda ka sarrafa ne an gane ko haka abu hore da yake haka asalin addu'an hadda kenan sanin ku dai ka falatan sako sai jira abu hurera allah kara masa yarda ya je wani gari to garin suna jin haushin shi a ƙasan iraki sai suka ce ai wannan shi ne ake cewa ya haddace hadisai kaza kaza duk labari ne mu za mu yi maganin shi sai da ya zauna shekara guda a garin ashe daga ran da ya zo sun yi targetin ne shi sai suke rubuta yau sallah asuba liman ya karanta fatiha da amma raka ta biyu fatiha da wasu mai wa tsari sai a aji sai sallan magariba tun a zalla asar ba a jin karatu amma a zalla asar ma in wani abu ya faru kama ce liman ya yarab kanuwa sai a rubuta a zahar din sha kaza ga watan kaza liman ya yarab kanuwa wal karbu da munafikai mala magariba kuma an karanta fatiha da inna anzalnahu raka ta biyu fatiha da qul huwallahu a raka'an isha ta farko an yi fatiha da alam na shara raka ta bi fatiha da izaja ko da lilafi an gane ko asuba din gobe an yi wa shamsi a wasa ma wa tariq raka ta bi wa shamsi misali duk aka rubuta aka aji sai dai shekara guda suka rubuta ya zo ran kaza ga watan kaza ranan na zagayowa sai suka taro suka zo mishi ya abu huraira kai da aka ce ka haddace hadisan annabi sau sun ce ƙarya yake wa annabi suka ce da za mu gwada ka ka zauna da annabi shekara kaza ya ce kwarai kuma duk abin da ya faɗa ka haddace in dai ka je ce kwarai to tun da ka zo garin nan a masallacin nan kake sallah muna bibiyan ka ka gaya mana limamin masallacin nan me yake karantawa ran da ka zo wace sura aka yi a sallan asuba za akwai bala'i sama da wannan Allah ya mana tsari da munafukai wato wanda baya kaunan ka karbu da shi kan wala Abu Hurairah ya ce to kun shirya eh ku dauko littafin naku kuna dubawa addu'an annabi wasa ne wallahi da ya fara lissafi ya ce ran da na zo limamin namu ya sa kaya kala kaza raka'an farko fatiha da sura kaza raka'a ta biyu fatiha da sura kaza da aka zo sallar magariba kaza ya faru yana faɗa suna dubawa kafin ka ankara saura mutum ɗaya duk sun watse ko wata ɗaya ba a yi ba kafin a gama na wata gaba ɗaya sun watse shi ka tabbatar da da gaske ki annabin ne masa addu'a nabiyyun bi ghayril wahyi la yatasarrafu safuhu anil jani wa qad yatawaqqafu in ji mai shiriniya ina fata an gane Allah ƙara annabi daraja akwai hadisin da nake so na karanta mana wanda yake magana kan falalan tauhidi na kuma ka rike takarda kana kallo na lokaci yayi ko lokaci yayi malam usman saura minti biyar saura minti shida akwai hadisi da ya tabbata daga manzo alaihi salatu wassalam wanda ke magana akan falalan tauhidi wanda imamu ahmad ya ruwaito shi da kuma tirmizi daga abdullahi bin amr bin as yake cewa ranar tashin kiyama za a zo da wani mutum ran tashin kiyama zan karanto hadisin a gurguje saboda ba lokaci za a kawo wasu littattafai ya ce sijillat wanda girman fefa guda ɗaya aka buɗe iyakan lonka guda 99 shafi ɗaya mala'iku su ɗaga a ja a ce zuwa ƙofar sarkin fanta fefa ɗaya ke nan misali haka a har guda 99 a ce duka wannan zunubi ne a cikin shi gaba ɗaya kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza Allah sai tambaye shi a tunkiru min haza shay'an akwai abin da kake inkare cikin abin da aka karanta maka yace ya rab ya ubangiji ba abin da nake inkare shi yace la ya rabbi duk abin da aka faɗa wallahi na yi sai Allah ce da shi a falaka uzurun kana da wani excuse akwai wani uzuri da zaka bayar ko akwai lauyanka a kusa ya zo ya ƙarin bayani babu lauya a can fa ya ƙulu la ya rab ya ce ubangiji babu ba ni da uzuri ba ni da abin da zan ce yau kan sai abin da aka yi da ni an gane ko barawa hannun mata ce yau kan duk afkalu fa ya ƙulu bala ya rab sai Allah ce da shi ka saurara inna laka indana hasana a wurinmu kana da wani kyakkyawan abu wanda muka tanada maka shi wa innahu la zulma alayka al Allah ce yau ba ranar zalunci bane ba rana ne na adalci la zulma al-yawm in ji qur'ani ko yawa babu zalunci a yau yau din ana nufin ranar gobe kiyama fa yukhrij bi taqatan safid da wani abu takarda girman ta kaman ID card shi yasa laraba ke kiran ID card da bitaqa takardan gaba ɗaya ba ta fi girman ID card ba sai a nuna mishi a ce wannan wani aikin ka aka rubuta ce ya Allah wannan ya takardan kuma kalli takardun nan fa takardu 99 kuma ga girman su iya kallon mutum duk fefa daya fiha annabi ce abin da ke rubuce a ciki ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shi kada aka rubuta a jiki fa yaqul sai Allah ce uhduru waznak fa yaqulu ya rab ma hadhihi albitaqa yace ya ubangiji me za a yi da wannan ɗan takarda ma hadhihi sijillat tare da wannan manya-manyan fefofi manya-manyan takardu faƙala Allah ya sake ce da shi fa innaka la tuzlam yau ba za a zalunce ka ba ƙala sai shi mai ba da labari yace annabi yace da mu fa tudau sijillat fi kiffatin sai a ɗora wannan takardun akan sikeli guda ɗaya akan tafin sikeli wal bitaqatu fi kiffatin wannan ɗan ID card ɗin ya takardan a ɗora ta akan sikeli guda ɗaya ya ce faɓa shatis sijillatu wa saƙulatil bitaƙa wannan takardar 'yar ƙarama za ta rinjaye wannan tarin takardu wala ya ma ismillahi shai annabi ce babu abin da zai rinjaye nauyin ismillahi malamai suka ce menene a cikin takardar nan kalmar shahada saka ce ya mutu ne da kyakkyawan tauhidi baya shirka ƙarama ce ko babba saboda kyakkyawan tauhidin shiga Allah waɗancan laifukan nashi na zunubin da ba shirka ba wannan tauhidin ya rinjaye su kisa duk abin da za ka a rayuwa tauhidi kar ka yi wasa da shi ka gyara tsakaninka da Allah wurin ibada wurin mu'amala duk abin da za ka yi al'imani wal amalu salih ka yi tauhidi ka yi koyi da manzan Allah da izinin Allah ran tashin kiyama za a tsallake insha Allah saboda lokaci za mu tsaya nan mu yi ƙarin bayani gobe insha Allah abin da muka karanta na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afuwa ya Allah muna tawassuli da sunayenka mafiya kyau da sifofinka mafiya kamala akwai dan uwa da muke tare da shi Malam Usman gashi na wanda yake mana kokari nan karatunmu na dare da karatunmu na masallacin Miyeti duk shi yake dauka yake tura wa gidajen rediyo da social media musamman abin da ya shafi group group na WhatsApp Allah ya saka masa da alkhairi akwai abokin su da aka yi kidnapping baban shi muna addu'a Allah ta'ala ya kubutar da mahaifin a cikin aminci Allah ta'ala ya kubutar da shi cikin aminci muna farin ciki da kuma gode wa Allah bisa ga waɗanda aka kwashe a Kaduna gaba ɗaya an sake su waɗannan yara da ɗalibai wajen ɗari uku nan da aka kwashe gaba ɗaya cikin taimakon Allah an sake su an tattauna da taimakon Malam Nuhu Ribadu da waɗansu ne daga cikin masu kishin arewa gaskiya an yaba musu kwarai da gaske ƙoƙarin da suka yi yanki da nafin ɗin kuma sun ji magana sun sake an yi ta musu wa'azi suka ce su ma sun yadda ana cikin wata ramadana tun da an ɗaure shi ɗan su ma sun haƙura allahumma adina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita wa qina sharra ma qadaita fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita la malja'a wa la manja minka illa ilayka اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ومن البخل والجبن ونعوذ بك من دلاء الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم قد حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفر ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم